العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقولوا للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه عليك زوجك واتقوا الله وتؤتي في نفسك الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قرأ زيد منها وطرا زوجها لها لكي لا يكون على المسلمين حرج لكي لا يكون على المسلمين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مسؤولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا قديرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وذلك للمؤمنين رحيما ولا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا wannan aya ta zo ne a bayan ayan nan na jiya wanda innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati ila والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما to a ciki a bayan wannan aya wannan aya wasu malamai sun ce ta sauka ne a lokacin da a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yana son Zainab bintu Jahsh bintu Jahsh al-Asadiyya wacce daga baya ta zo ta zama matarsa ya zo ya je a lokacin ya nemi hannunta ga ɗan gidansa Zaid ibn Haritha to sai ta nuna kamar ba ta so irin ita tana ɗan ji da kai haka irin mai ji da kai ɗin nan ne da ba ta so a wai suka ce a a ta sauka ne a ummu kulsum bintu kuwairiya ita ummu kulsum bintu juwairiya ita kuma bayan zaid an raba aurensa da Zainab aka daura aurenta da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi ya nemi hannunta dan ya aurar da ita zuwa ga Zaid iyayenta da fari suka yarda suna zaton Annabi ne da kansa yake so da yace ina neman hannun yarku bai ce gawa ne ba to da suka bayar sai yace to da maza na son aurar da ita zuwa Zaid ibn Haritha sai suka ce a mu da muna zaton shi ne iyayensa iyayensa sai suka ce wai bawansa ne ma zai ba don wannan ba mai yarda ba to shi ne aka ce Allah ya saukar da wannan aya duk da dai ko ma ne munasaba kamar inda malaman usulul fiqh suke cewa laysa fil ibratu bi khususi sabab wa innamal ibra bi umumi lafz aw bi umumil hukm ai ba wai aya duka dama wani abu ne zai faru a saukar da aya ba wai abin da ya faru kawai zai zauna ba a'a za a yi aiki da ita har zuwa tashin kiyama to shine Allah sai ya saukar yake cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah na cewa ma kana bai zama ba bai kasance ba bai dace ba ya zama li mu'minin ga mu'mini wala mu'minatin ko kuma mu'mina mace idza qadallahu wa rasuluhu idan annabi ya yanke wata hukunci saboda an hukuncin Allah shine hukuncin annabi hukuncin annabi shine hukuncin Allah saboda Allah yace wa man yuti ar-rasula faqad ata Allah hakika wanda ya bi hukuncin annabi to fa ya bi hukuncin Allah saboda annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ai manzon Allah baya canki fadi baya fadan son rai duk abinda annabi ya fada to Allah ne yake masa ka fada to shine Allah yake cewa makana lil mu'min bai dace ba ga mu'mini wala mu'minatin ko kuma mu'mina mace idza qada Allahu wa rasuluhu idan annabi yayi wani hukunci daga hukuntan Allah amran an yakuna lahum ya zama gare su alkhiyaratu zabi min amrihim daga al'amarin da aka hukunta kai wa man yasillaha kusan duk mai wanda yake wa Allah butuli yake sabon Allah yake butulcewa wa rasulahu da manzonsa faqad dhalla haqiqa yayi bata dalalan bata mu- mubinan fitacciyar bata haqiqa ya bar hanya madaidaiciya wanda za- zai kai shi aljanna ya bi hanyar da na bata wanda zai kai shi wutan jahannama wa iyazu billah na'am وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مسؤولا
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ما وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم منهن وزرا وكان أمر الله أو أمر أمر الله مفعولا آه wannan aya ta sauka ne akan kadiya na Zaid ibn Harisa da Zainab bint Jahsh al-Asadiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Zaid ibn Harisa yana yaro zamanin jahiliya yana ɗan yaro shekaransa bakwai aka kawo hari anguwan ko kuma ƙauyensu kawunninsa dangin uwarsa aka ci su da yaƙi sai aka kama shi a matsayin bawa aka kai shi makka aka sayar da shi a suƙun na a suƙun na ma'ana kasuwar bayi akwai da a baka kasuwa musamman tana ci a mako mako kasuwa ce ta bayi za a kawo bayi da yangu a zo duk wanda yake so ya dudduba ya siya kamar mai siyan wata dabba da zai tafi da ita gida to aka zo aka sayar da shi yana yaro shekararsa bakwai sai uwarmu Khadija akwai dan gidanta mai sarata sai ya siye sai ta je ta fanshe shi a wajenta ta karbi kudin ya karbi kudinsa yace mata wannan yaro ina ganin karami ne amma yana da wayo zai miki amfani kuma yaro ne karami zaki aikansa zai shiga ko ina daban da babban mutum da in zai ringa kama miki jiki ke ma kina kama masa jiki tace ya gaskiya ne to suna nan dare da zai da har shekaran sa goma sha biyu sai ta auri manzon Allah a lokacin jahiliya ita tana da shekara 40 ko 41 manzon Allah yana da shekara 24 ko 25 sai suka yi au- ta auri manzon Allah sai ta dauki zai din sai ta ba manzon Allah tace zai manzo Allah ga wannan yaron ya ringa yi maka aike na gan shi yaro ne haziki yana da tunani da kuma mak- iya magana daga dadin aike sai manzo Allah ya karbe shi to ya koma ana kiran shi Zaidu Abdu Muhammad Zaidu bawa Muhammad Zaidu bawa Muhammad da da Zaidu gulam Hadija daga Zaidu ɗan gidan bawan Hadija ta ko ya koma Zaidu Abdu Muhammad ai bawan Muhammad to ana nan ana nan shikenan sai a iyayensa sai suka ji labarin cewa ɗansu yana wajen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk ba maganan da ake nan ba aiko da Annabi ba To, aka ce, ai, ɗanku yana gidan Muhammadu Ibnu Abdul Muttalib sai suka zo, suka ce suna son ɗansu, su fanshe shi, babansa da wansa da kuma ƙanin babansa. Suka zo suka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai suka ce, akwai ɗanmu a wajenka, bu ba bayi ba ne, mu sarakuna ne a garinmu, iyaka Allah ya kadara ɗanmu ya tafi garin kawuninsa da uwarsa aka zo aka ci su da yaƙi aka kama amma mun ji labarin cewa ya shiga hannun nan shiga hannun nan har ya zo hannunka kai kuma an shaida maka duk ƙasar larabawa cewa kai mutumin kirki ne domin haka mun zo mu fanshi ɗanmu ko nawa ka faɗa za mu baka ka ba mu kayanmu sai manzo Allah ya ce to ku zauna idan ishi zai ya zo, in ya zaɓi zama da ni, in kun ba ni duk abin da kuka mallaka, ba zan ba da shi ba, in kuma ya zaɓa ya tafi da ku, kyauta ba zan karbi kowanku ba, kwandala ba zan karba a wajenku ba za ku tafi. Shi kenan, zai da ya zo, sai manzalla kira shi ya ce, zai ka san mutanen nan ya ce, na san su. kasar da yake farin sani kuwa yake suwaye yake wannan na tsakiya babana ne na dama da shi kaninsa ne na hagu da shi wana ne wanda muke uwa ɗaya ba da shi yace to sun kawo al'amari zan shawarce ka akai yace me suka kawo yace sun zo fansanka to yace kai me ka ga musu nace in ka zabi zama da ni duk kwandala ba zan karba a waje a duk kudin da suka bani ba zan karba ba za ka zauna ne in kuma ka zaɓi ka tafi da iyayenka na iyanta ka ka tafi da iyayenka kwandalan su ba su sai ya ce baba ya ce na'am babba ya ce na'am wana ya ce na'am in zauna a gidan nan bawa ya bi mun in je in zauna ɗan sarauta a gidanmu. Ufaddilu an akuna abdan fi hadha albayt min an akuna amiran fi bayti. Suka ce wane ne yaro wannan kawo ka ce kai ba dan sarki ne a garin za ka je ka yi zaman sarauta ka fi zaman bawa da yake yi. Yace ku tashi ku tafi kar ba ku wani dogon jayayya ba ni ba ku. To da ganin haka sai manzo Allah dole mutumin da ya kirki haka a saka masa shi ma. Sai manzo Allah ya fito da shi zuwa Kaaba da hantsi sai ya kama hannunsa suka yi tsawabi sai ya ce mutanen Makka ku ji na gabashi ma su ji na yammaci ma su ji na kudanci ma su ji na arewaci ma su ji na kowane kusurwa ma su ji cewa daga yau kada wanda ya ce zaidu bawa Muhammadu zaidu ya zama dan Muhammadu Muhammadu zai gaje shi zai gaji Muhammadu to wannan ana kiran shi tabanni ma'ana dan da ba naka ba ma in yayi ma daɗi da kamar inda yanzu ake ce adoption din nan wanda har yanzu ana yi amma mu musulmi ba yarda ba in kai adoption sai dai ka nuna cewa wannan adoption ɗinka ne ba wai ka ce ɗana ba duk wanda ya tambaye ka waye ne wannan ya ce wallahi ban san iyayensa ba ni dai na zo na ɗauke shi ya girma a gidana kawai amma kar ka kuskura ka ce ud'uhum li abaihim fa in lam ta'lamu abaahum fa ikwanukum fi dini aw mawali daga nan ne manzo Allah ya ce man udduya ila ghairi abihi fa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi وقد كفر أو كفر بما جاء به محمد وفي رواية أي حق, حق عليه العذاب duk wanda ya san cewa Muhammadu cewa shi ba dan mutum bane ya san cewa shi ba dan mutumin bane yace ni dan wane ne to in ka faɗi haka hakika ka kafircewa abinda Muhammadu ya zo da shi ko kuma a wutar waya ka zama dan wuta sai dai ka ce a'a ni dan wane ne ka kira sunan ubanka abin da yasa ka ga an kace kai dan wane ne kuma yanzu a ce kai dan bafade ne kace ai kai dan sarkin garin ku ne me sunanka shege dan sarki ba shi ne to kaga me kai kenan ka wulaka kanka ko ka daga kanka to musulunci ku ba son mutum ya wulakanta kansa saboda Allah ya ce laqad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila to shine shi annabi yayi wannan shi kenan daga nan ya koma zai da Muhammad zai da Muhammad haka aka aiko da manzon Allah haka ya saura to sai manzon Allah zai masa aure kaga zai wa dan gidansa ne aure To, sai ya aurar masa da wannan ita Zainab bintu Jahsh al-Asadi. Ita Zainab bintu Jahsh al-Asadiya, ‘yar babannin manzan Allah ne, mana ‘yar kanwar baban manzan Allah ne. Babanta, ita uwarta da baban manzan Allah ubansu ɗaya. To, kaga a haka ma kaga akwai aure a tsakanin zai in ma zai annabi ne ya haife shi balle ma ba annabi ne ya haife shi to shikenan sai annabi ya aurar masa duk da dai ba ta so to Allah yana so ya rushe wannan hukuncin ka ci a dan wani dan kaɗan ana so a rushe wannan hukuncin ya zama kowa an kira shi zuwa abu ubansa ud'uhum li aba'ihim fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum amma babu ku ci a dan wani dana to wannan shine ake so ai wannan hukunci to shine sai shi zai ita Zainab ta san Zaidu a gidansu bawa ne ita ta san asalin tana cewa masa ni ni da kai ba kuku bane ma'ana ni da kai ba ɗaya ba ne kawai da an ɗaura mana wuri amma kar kada masa irin kallon na na ƙasa-ƙasa na raini shi kuma yana gani a gidansu a shi sarki ne shi ya zaɓan makansa ya zama bawan shi ba bawa ba ne to kaga kenan a an ce mazauni manya-manya guda biyu sirri ba za ta ɗauke su dole ɗaya sauka kenan to kullum ya kawo ƙara sai annabi ya ce ka je ka rabu da ita ka je ka rike ta saboda Allah ai ittaqilla da yake ta amsik alayka zawja to anan muna son wani dan bayani yawanci manya manyan malaman tafsiri ma sun dauko wannan labari daga tutsu tushe mara karfi da yawa ba su tsaya sun yi bincike ba kawai suka tafko shi aka da wai ni kisoshi masu ban mamaki aka ɗauko wanda har orientalism suka yi amfani da shi kun san abin da ake kira orientalism kun sani a orientalism su ne turawan da suke zuwa ƙasar musulmi suna karanta musulunci ana kira su orientalism ai suna zuwa turani su irin su Tiskal irin su Shakespeare irin su da sauransu wanda suka zo kasashen musulmi a irin su Kat irin su Kan da sauransu sun zo sun karanci musulunci suka je suka yi tarbuce rubuce suka yi iskanci da yawa akai to wayannan wayansu sun kyauta wayansu su din academic ne ba ruwansu da musuluncin ka ba ruwansu da kiristanincin su sun zo sun yi research ne su kawai abinda academical ya nuna musu suka rubuta wayansu kuma a suna da aim behind bayan wannan research din ba wai kawai pure academic bane ka san pure academic in yi zai yi research baya sa son kansa abinda ya tarar din dan shine zai yi magana akai in ma ya zo zai yi analyst to zai zama a shi natural analyst ba zai zo ya so kansa ba ya faɗi abinda haka ba haka ba ya rufe in ma kabila ne in ma addini ne in ma gari ne in ma wata jiha ce to zaka ga pure academician ba ruwansa shi ya fito ya faɗi gaskiya ne ko da yanzu gaskiya ba mu da pure academician faɗi ne kawai ake yi ba wani academician yanzu purely wanda zai tsaya academically yayi maka analysis din abu ba ruwansa ko wanda zaka same shi akwai dan sentiment ko na kabila yanzu misali ka samu academic na kanuri misali professor na kanuri duk inda yayi kokari sai ya nuna kanuri ba su da laifi ko ka gane ba kirkin su ya 99 amma suna da laifi daban da inda zaka samu academician misali Bahaushe shi ma in zai magana kan kanuni ba zai fiya gaskiya ba zai nuna dole sai ya zama 30% 40% ba gaskiya ba sai ya nuna ya kanuni da suka kai kansu ba su kai je ba to kaga dukkan su biyu ba academic analysis a tare da su dole kanuni yana da wai suna su kurakurai in ka zo ka bayyana wannan kurakuran kamar inda ka tarar kar ka nemi ka yi rufa rufa ka ce haka ka samu ga wani ya faɗa wani ya faɗa an kana so ma a cikin ka ja ɗaya ɗaya ra'ayin ka karkatu zuwa gare shi ma to ka ajiye point ka ce saboda abu kaza da kaza point one two three four five six ina ganin this idea wannan ra'ayi shine ne wanda ya nake gani nake gani ai assumption ina assumption din cewa yana kusa da gaskiya kar ka je kar ka yi ka ja yana da gaskiya in kai haka kai ba ka dimice ba ka ba da rumus da wani mai shiga cikin abun ya sake ka ba da gap da za a shiga kar ka zo ka yanke fat ka ce wai abun da na tarar da shine nan to kaga wannan akwai tashi hankali to su wayannan orientalism akwai a cikin su academician wanda purely academic ne ba ruwan akwai wanda kuma amma yawancin su yawancin su 90% su a lokacin coci ne yayi sponsoring nasu 90% coci ne yayi sponsoring nasu da suka ga irin inda musulunci ya shiga Europe yana yaduwa yana kaza to bayan International Christianity Conference da aka yi a Warsaw a 1877, to aka duba lalle a samu orientalism na ko'ina su shiga ƙasashen musulmi, su karanci musulunci, ya za a yi a ɓata musulunci. Yawancin su 90% ba academicians ba amma sun zo da sunan academic. Amma cikin su akwai academicians, fiye ne academic ne ba ruwansu. To wayannan malaman suka zo suka talar da malamanmu. Malamanmu dama bayan Allah ba academicians bane ba ruwansu. Suna tafiya ne da imani da yarda. Kawai yanzu ka duba mutum ya sun yarda da shi ya ba su labari sai su rubuta shi kamar wani abu ne tabbaci. Daidai ne a cikin wanda za su tsaya suna bincike daga baya. Sai malaman hadisi su ne suke da wannan kokarin amma malaman tarihi ba ruwansu suka ce su za su zubo komai a cikin ƙwaryar alabashin kai ya shigo hannunka ka yanki ka ka ka kefe tsakanin ga dangare da fuciji da kunama da da gizo gizo da sauransu amma su kowane abu mai motsi za su zuba a cikin ƙwarya shi yasa za ka ga tarihin mu yawanci gurbatacce ne don ba a tsaya a yi masa tace wanda ya dace ba to a irin wannan gaskiya sun samu dama sun shiga kuma abu na biyu da ya taimaki orientalism suna da kuɗi lokacin da za su zo suna da papers suna da abubuwa na rubutu tun tun daɗin za su yi papers su su su su jara su taho da ita tuli-tuli akan dokunansu ko akan jakunansu suna yawo da ita suna rubutu abin rubutu ba wuya a wajensu alkalamuna suna da shi tawadu suna da shi amma mu namu kasan ga talauci ga kuma kasashen ba ci gaban ba sosai ba domin haka babu abin rubutu illa ma nadir sai wanda yake da karfi yake samun fata ya rubuta wani abu da menene a nade a ake yawanci an fi dogoro da hadda zaga yawanci an fi dogoro da hadda to hadda kuwa yawanci yana in lokaci ya ja dole ka manta da wani abu shi yasa asfahani a cikin littafinsa qayyidul ilma bil kitaba yana cewa ينبغي للمرء أن يقيد العلم بالكتابة فإن اعتماد على على الذهن معرض للخطأ فإن الذهن خوان أي yana cewa mutum yayi kokari duk abin da zai rubuta zai zai na ilimi ya samu ya rubuta ya aji kar ya dogara da hadda hadda din wani lokaci zai kwashi mutum wata rana zai kwashe ka yi sai ka manta aha to kaga kenan ya rude ka to kaga zai tafi irin wannan to almuhimmi da abin da muke so faɗa nan yawanci malamai yanzu haka ma za ga malaman mu a gaskiya wanda ba sa tsayawa su yi bincike sosai duk abin da suka gani a cikin littafi ai wane ne ya rubuta ba za a tsaya a bincika meye tushen abun meye gaskiyan abun meye ya yake haka kurin ana tafiya da yarda a abu ne shek wani ya rubuta kam ai ba jayayya ko ka gaina ba sayyidina wani ne ya rubuta ai ba jayayya a alaramma wani ne ya rubuta ai ba jayayya ai malam wani ne ya rubuta ai ba jayayya ba haka bane dole zai yi in faɗi magana yanzu gobe yau na karanta wani abu gobe wannan abun karanta a wani waje in samu ra'ayin ya bambantu da wannan to dole in tsaya in duba a cikin ra'ayin nan guda biyu wane ne wanda nake ganin ya dace hasatan addini ne sai in koma qur'ani sai in koma hadisi sai in duba halayen mutum da halaye abubuwan da addini ya kawo da mashifudin larabci da sauransu sannan in nemi waƙaye da ilal da menene da asbab tukunna in zo in tabbatar da ɗaya ba wai kawai haka ka zo duzafan kawai idan ka karanta abu ai sheguwa ne ba dai haka haka yi kai ta musu akai ba haka bane a'a wannan wannan wannan ba karatu bane karatu ba a gaggawansa ya duwa kowa ya mamu abadul ya khata wanda baya kuskure a halitta annabawa ne kadai saboda su ke babu ne dama an kebe su an kebe su wallahu ya'simuka min al-e min an-nas duk wani hali na mutane Allah ya riga ya kiyaye su ya ba su isma ba su ko zance suka yi maka ba wasa ciki ba sa kuskure saboda su ke babu ne inna Allah istafa min al-mala'ikati wa min al-bashari rusula ai Allah yana zaba daga mala'iku da mutane manzanni to wanda Allah ya zabe shi ya za samu kuskure ba ku gani ba dan adam ba ku dama kwaro wanda Allah ya zabe shi ba kuskure وأوهينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أه؟ ومن الشجر ومما يعرشون فسلكي سبل ربك ذللا أي باتا باتا كسكري sabo kudan zama ne zuwa katsina saboda an riga an zabe ta haka nan balle dan adam wanda lakal kalam na bani adam wanda Allah da kansa yake istafa ai na na tankade su na rairaye su na zuba matankadi da rariya irin na Allah tukunna na fito da su istafa suka fito safi ba dauda to ya za su yi kuskure to amma sauran mutane kowa zai kuskure daga kan sahabbai har kasa kowa da irin nashi label na kuskure kowa da irin nashi label na kuskure to iyaka su jara tsakanin su amma mu misali ba mu samu jara sahabbai ba ba mu kai wannan label din ba ba wani malami bayan sahabi ko matabi'i ne ke zai gyara wa sahabi fatawa ko ne a wannan kariya wannan ya ji karfin sa hakan nan tabi'i ba zai gyara tabi'i tabi ba zai gyara tabi'i ba hakan nan har a zo kanmu mu ma gobe na kasa da mu ba zai gyara wani ba inda muna barin da gaba da mutum amma yau rashin kunya ya shiga ko yana gyara dan uwansa shi yasa kaga ko dan ka sai ya yi maka jara ko almajirin ka ne ya ba jara wanda bai kai ka ba ya yi maka rashin kunya ya ce magana ka ƙarya kake yi ba haka bane to sai illa ma nadar sai ka rufe kunnen ka kaji dama albadiyu azlam wanda ya fara abu ai shine mai laifi to irin wannan abin da yasa na tsawaita magana akai yawanci za ku wata kirku almajirai ne kuna karatu za ku samu a littatai ko kurtubi ko kuma kabari ko kuma sawi ko hawi ko nasabi duk wayan irin wata ibnu kasir a tafsirul muyassar ga sunan dai tafsirai zaga wani kawai ya dauko irin wannan kissa din ya zuwa zuba ba tare da ya ya tsaya ya duba abun ba ma'ana duk wannan mashin fiɗe da nayi saboda sun ce wai annabi wa tukfi malla fi nafsika mallahu mubdi wannan jumlan ne kawai suka yi maganganun da suke zuwa kai aka rubuta littattafai dan bacin annabi suka nuna wai annabi ya tafi gidan abinda ba, ba mutumin kirki ma ba zai ba bale annabi wai ya je ya shiga gidan Zaidu ba sallama sai ya samu ita Zainab bintu Jash ta yi wanka ta fito tana shafa mai a cinyarta sai annabi ya ga cinyarta sai ya yi sha'awa har yake cewa a zuciyarsa ina ma da kaina na aure ba ka ji zancen banza zancen dan Allah annabi da me zai hada shi in yana so ba ya san da batun tana karawa kuma yana daga cikin halin mutumin kirki ba wanda zai shigo gidan mutane aka ba izini balle annabi ya fada gidan mutane ba izini ko mutumin kirki zai wannan balle annabi da aka saukar masa da suratul nur wanda yake ce masa la tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kar ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba sai kun saurara kun yi sallama ku shiga fa in kila da kodo kullu na farji'u farji'u in an ce ku koma ku koma ya zai zai faɗa gidan mutane haka hmm manzala da yake ta mutane kun zo gidan kowaye ka tsaya kai ka sallama sa uku manzala da wani ya tambaye shi da wannan ayan ta sauka na istizan yake mamma ta ni nake mata komai ni nake zuwa shin sai in zai shiga wajenta sai na yi sallama annabi yace kana so ka je ka same ta tsirara ne me za ka samu kai sallama mana ka rufe jikinta to wannan annabi ne zai zo shiga gidan mutane kuma ya ga cinyar matar mutane kuma ya yi sha'awar matar mutane ya zo ya ɓoye wannan soyayyen a cikin zuciyarsa ya yi hidin ɗinta don Allah da annabi wannan ko mutumin kirki ya dace a gaya masa wannan to irin wayannan ne sai ka samu a littafi a rubuta shi وتخفي ما الله مبدي لنا وتخفي في نفسك ما الله مبدي kana boye a cikin zuciyarka abin da Allah zai fito da ita waje kaga ai bai dace to shi yasa na tsaya dan a yi muku bayani yawancin ku almajiran ne kuna academy line to kan ku ringa karatu ka san problem din yanzu ba a karatu academician ma yawanci gaskiya su yi hakuri su yi hakuri very unfortunate ba sa karatu kawai karatu ne na salari ake a je littattafai mutane sun rubuta su yi takwafa su yi takwafa a ja ba su farfesa su ta kwana kan an ce farfesa shi kenan yana so ya dafa farfesa ya shaka amma ba ba ka ba za ka an ce farfesa guda bai taɓa wallafa wani abu yanzu su shi Ibrahim Sani da kullum sun wallafa wajen littafi ɗari hudu a ina ka ce musu farfesa eh mun ina challenging wani farfesa ya zo rubuta littafi irin na shek guda ɗaya kawai aikin manza kana wani farfesa farfesa kuwa duk su kula mun san ta kai kokari dai ko ka fahimta ba to domin haka lalle a tsaya a yi kokari a yi karatu dala farfesoshi su yi hakuri abu ne mu ma academician ne dole criticize za mu yi wani lokaci aha da mu academy line muka tashi mu 40 years mu ba yan gargajiya bane mu ma a to su sun sanni na san su yawanci wayansu mun yi karatu tare wasu na karantar da su da wannan sai hakuri kawai da wannan mun san abin da yake gudana to domin haka ina kokari nuna muku cewa ku yi kokari ku yi karatu ku karatun da za ku yi ku yi shi saboda Allah ku bada ku gaji da kanku ku gajiyar da kanku kan ku raina na gaba da ku kan ku raina wani yayin rubutu komi lau komi lalaci rubutunsa kar ka raina shi tunda kai baka da wannan lalatacce irin nashi ai sai kai irin nashi lalataccen ko fiye da nashi ka zo ka ci a nashi lalatacce da gashi na amma kai kaji kaya ko na wannan kaji kaya ko ba fa wake yi ba wallahi wayan sun ka duba research nasu da seminar su page by page sun ko ba kofi ne daga fejin nan su lafto nan wani ma bai iya kofan ba sai ga ya hada tsakanin miyan karkashi da miyan miyan miyan lalo ya ce duk ai duk yauki ne dan nemo karkashi daban kaga lalo kuma daban amma jan hada su tun da duk yauki ne an sa kuma kubewa kai ya kuma wani bultutu ka rasa wani irin abu ne amma sai kaga yana zaki na gaba da shi wata ran na samu wani wai yana fushi babban yana yana kushe Imam Malik kushe Imam Malik fa da gaskiyar da ya zauna me yayi kaza kaza nace to kai me kai nace ni ban zo ku surutu da dan Allah kan nuna mu Imam Malik yayi muwasa Malik duk duniya an yarda malamai sun yarda sun karba suna karantawa suna karantar da shi yau shekaru aro aro fiye da shekara dubu kuma har aka ce masa muwatsa dan tsananin bincike da malamai suka yi wa littafin suka yarda shi yasa aka sa masa sunan muwatsa kai kuma ina naka sai shiru sai to dan Allah ka ba ka yi hakuri ba imam malik zai ka zo ka ce me ya sani wallahi haka yace yau suna naka dira za ka mutum ya especially wannan microphone ɗin da wannan kwalba da kuke ake haska mutane yana zuga mutane Allah sai ga mutum ya zauna gaban sa abubuwan da yake faɗa ma anzalallahu bi min sultan sai ga abubuwan abubuwan wanda Allah bai taɓa faɗa ba ko ni ma bai taɓa tunani ba sai ga mutum yana ta faɗa ana kallon sa yana shi yana ganin ya zo da wani abin da magabata ba su zo da shi ba kamar inda akwai wani ma'arri yake sa'ati bi malam ya ci bihil awailu wai dan tsananin iya larabcin sa yace zan iya zuwa da abin da magabata ba su zo da irin sa ba sai yaro karimi ya tashi yace yace ma'arri yace na yace kai ne kake faɗan haka yace alphabet na larabci nawa ne huruful hidayya yace 28 yace kamar yadda shi da tarahi eh yace kamar da shi da tara sai ya shiru yace to ashe ba za ka iya kai ka ka kawo abin da magabata ba su kawo ba tunda magabata sun dace akan alphabet na larabci guda 28 ne da su ake gina kalmomin larabci kai kace ta akibi malam ya ki bihil awail to kara mana daya kawai ya zama 29 mu ga tafiyarka sai ya shiru yace kai wannan wani yaro ne tafi to kaga to irin kamar haka ne to almuhim mu dawo kan karatunmu dun dai duk wannan muna so ne mu ture mu girmama janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma so mu nuna mutum ai hankali da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ake yi mutum yayi kokari daidan ma'utiya min uwa gurgudan saninsa da gurgudan hazakarsa da karfinsa duk abin da zai iya kare manzon Allah kare ce ai nawa karaci a'a karan ma inda zai kare ai zai kori kuda kai amfani da shi wajen kare manzo Allah ba sai in kana da takobi ko AK47 ko missile sam 400 ko 300 ba ina ji an gane shine Allah yake ce masa wa idza taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi kana ga wannan da Allah ba shi ni'imar musulunci wa an'amta alayhi kai kuma ka ba shi ni'ima ta yantaka ma'ana ka yantar da shi ya zama da amsik alayka zawjak riki matarka wattaqillaha ka ji tsoron Allah ka rike ta har zuwa wajen nan ba wani hukunci a wannan zuwa wattaqillaha tana yana masa wasiya ne ka san kai ne ka aurar da yarka ga mutum in ya kama karan yarka me zaka ce kaje kace eh kai kar ka ji tsoron Allah je mare ta ko je ka sake ta ai zaka ce da Allah kai hakuri ko ka kaunaci Allah ka rike mun ita da Allah kar ka sa ni kunya dole za faɗi wannan aha to har zuwa nan wajen haka ne kamar Allah yana lallashin ta ne dan ita tana masa gadara shi kuma bai yarda da gadaran ba in ya kawo karan gadarar da take yi sai manzo Allah ya ce ka je ka dube ni kai hakuri fattaqillah ka ji ka ji tsoron Allah rike ta rike ta saboda Allah saboda biyayya gare ni biyayya ne zuwa ga Allah don wannan ka yi mu biyayya a matsayin ka da dana ka rike shi to wa tukfi wannan wawul istinafiya ne ba mutahafifa bace وتكفي من لا في نفسك من لا مبدي yace kana boye a cikin dukatarka ko kuma zuciyarka abinda Allah zai fito ne ta saboda Allah ya riga ga annabi zaidu akwai lokacin da zan aurar maka in ta gama idan ta zan sake ta in aurar kan maka Allah ne yake ga annabi To, amma nabi ya zai zo a wannan halin ya faɗa mun zai ko ya gawa Zainab, idan maganar na ya fito, wane kallo za wa annabi? Yana fa Madina ne, tsakanin Yahudawa da munafukai da murjifai da wanda fi kulubihim mara. Yana tsakanin waɗannan ‘ya'yan kishiya guda hudu, masu neman kuskurenka yana yi za su ce kun ga irin addinin Muhammadu ko yana cewa mutane hurrimat alaikum ummahatukum ko kuma manaka aba'ukum kaza kaza shi kuma yazo gashi yana so ya auri batar kansa shi yana haramta mutane gashi kuma yana halarta kansa kun ga irin addinin Muhammadu dole za a samu wannan kuma za a samu ba irin wannan zargin dole a samu To domin haka dole annabi ya jira ya samu concrete bargain. Shi akwai wani abu kafin ka fito da shi sai kana da concrete bargain wanda in ka fito da shi ba rawa. To wannan tsakaninsa da Allah ne. Amma dole wani abu nan tsakaninka da mutane ma za ka lura da shi. To shi da maza Allah sai ya lura da wayannan ƴaƴan uba din nan kar su zo su kawo tashi hankali to sai ya bai faɗi wannan maganar ba yana jira har sai Allah ya sauko da wahayi wa tukfi li nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa kana gudun maganar mutane wallahu ahaqqu an takhshahu ai Allah shine abin da ya dace ka bi maganarsa fiye da maganar mutane ka rubu da maganar mutane falamma qada zaidun minha wa taban idza lokacin da zaidu ya gama mana iddanta ba watsar a nan yawancin sun ce wai bukata a a ya sani bukata da mafi ne da sai an ce a a idan ta gama idda ai wanda ake cewa mace sai hatta ta zuki saulata wata zuka saulata da mazala yake faɗa sai ka ji dadin ta ka ta ji dadin ta kamar matar da ka sake so uku wani ya aura to sai mijin na na biyu sai ya ji dadin ta ita ma ta ji daɗinsa da ake faɗa ɗin, don gudun ya zama wani ne ya hayi miji na biyu, za a daura aure a ba zai taɓa matar kuntanta ba. To dole watar ɗinta, amma nan watar ma'ana idda, zan masa idan zaidu ya gama idda zaidu, ta gama idda zaidu, ai shi kenan mun aurar maka ita. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج dan kar ya zama me yasa muka yi haka me yasa muka rushe wancan aikin domin kar ya zama la yakuna ala almu'minina harajun ya zama mu'minai sun shiga wani cikin matsatsi wajen damuwa fi azwaji adiyayim akan hukuncin matan yaran da suka girma su iza ka zau min hunna wataran idan ko suka aure su bayan sun sake su wa kana amrullahi ya kasance al'amarin Allah maf'ulan ai abu ne wanda lalle ya kamata a aiwatar da shi domin haka annabinmu ya ya aiwatar da abin da Allah ya hore shi ne ba son kansa bane ba zaɓinsa bane ba yinsa bane wallahu a'lam Amin. Ai ba wani lama ma, tashi zai yi azab kawai. Ba zai wani lama ba ta hiya ba a sallan Juma'a a raka'a ta biyu, ka zo ka samu liman ya tashi daga ruku'i na raka'a na biyu, ya wuro da ruku'i ba? In ka same shi a ruku'i, ka samu sallan juma. Ku yi ruku'i, ka yi raka'a ɗaya da shi, ka tashi ka kawo ɗaya sai ka sallah. Amma kana zuwa limami ya ce, Sami Allahu liman hamida. Shi kenan kai kuma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah in kuma akwai masallacin da ka san ba a juma'a da wuri maza garbiya ka je kai juma'a an ka san babu wani masallacin da za ka kai ka samu juma'a to ka ta da sallan ka kai azhar shikenan Allah ya baka ladan niyya amma ba ladan aiki ba na'am yana da kyau ne. Hukuncin san kamar ya. Halal ne ba ran? Halal ne amma bai kyauta ba. Halal ne amma bai kyauta ba. Bayanin me kake mutum ne zai je waje su yi tsire ya ci, ya bar iyalansa ba zai so matansa da yaransa ba. wannan aikin sa halal ne ko haram halal ne tunda yana ba su abinci ba ba su abinci sai shi kenan mai abin da yake wajibi a kansa ai yayi wannan nan entertainment ne yayi wata kil matarsa din ba ta kyautata masa wata kil ita matar ba irin matan nan bace da take kyautatawa to dan me za ki kyautata mata ha ai shi wani abu duk bayacin ki da sha kyautatawa ne haƙƙin mashakan mijinta wannan alawayo in ya yanko ya bata kawai ta daura ina ruwanta ai shi ne zai kalle ta ba wani ba amma ya so mata super wax ne ya so mata swiss boil ne ya so mata swiss lake ne wannan yana daga cikin entertainment ne ba cikin wajibabbu ba ne entertainment ne a gwargwadon irin inda ita take entertaining ɗinsa ita ce mace ce kaje ka zo mata kayayyaki masu tsadan ba za ta sa ba sai za ta je biki dan me za ka zo mata sai ya mata alwayo ta rika sa tunda ba dan kai ne take sa dan tana sawa dan kattai su ganda haka to kai ka aure ta ne ko ka auro muku ne ita tambaya ga nake ka auro ta ne da kanka ko ka auro muku ne ita eh baya jin hausa ko ka auro muku ne na'am ka auro wa kanka ne ba to mace ji ka auro wa kanka ka so mata kayan kawa in ka zo gida a ka ganta ta sha maka ado yaya kai ma za ka ji ka so kaya ka same ta ta sa ta yi kwalliya ta yi makeup kuma ya kita? Ha, makeup. Ta gyara ta, amma ba za ta yi makeup ba zai za ta ji biki. Me wala? Ha? Mace kyanta dama mijin da yana zuwa gida kawai fur dariya za ta yi. Ta ce, ya dai yau mutumin? Kai, ya wallahi ka yi kyau. Yanzu da zuwa ka ta fita? ke gara da Allah ai wallahi ni kam kamar ban taba ganin ka ba sai yau kaga irin kyan da kai mu ra'il kai sauri ta zo ta tsumbace shi mai eh dan ta kwatara amma ka shigo gida salamu alaikum to shine ne kai da gidanka ha to ina entertainment wannan ka samu namar ka ka ci alayi miyan fannin ta eh ba ta miyan karkashi ta ce ina jan gane rabbana la tu'akhidna in Amin. Amin.